إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wagashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da makaran shirawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafuka kamar dai insha Allah da aka saba za iya kira a lambobi guda biyu kamar haka ma lamba ta Airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 haka nan za a iya samu a lamba ta move mai lamba 94 32 50 arba'in da biyu kenan 94 32 50 wasu lambobi da za a iya kira a kan insha Allah huda da lamba da wannan ita ce aka ba da wannan guda biyu na kuma sun wadatas a kan masu kira kai tsaye insha Allah assalamu alaikum na'am eh kenan dai ƙarin bayanin kurin ga masu kiran a lokacin kira mutum ya kau da rediyo daga inda yake ko ya tashi ya bar wani rediyo idan ba zai kashe ba assalamu alaikum to shi ne kurin ƙarin bayani kenan na gusa ko kau da rediyo a lokacin kira saboda an sani da muke da hayaniya ba a jin abin da ake faɗa cewa kuma lambar dai a cikin biyu kinan mutum dai bai ka samu ɗaya insha Allah assalamu alaikum na to kuma da matsala yanci dai shi an ba da na move an ba da na irtal kenan mutum yi wannan sai yi wannan idan assalamu alaikum
malamu na tambaya to assalamu alaikum
sallah ce ne raka a da asar
eh
to kuma da na yi ban zauna ba na mai ce na ne ne da na yi ne na tuna ne na kasa uku
to
to kuma in na sanamce yaya zan yi na wannan zama zan yi yi dan ya ko ba sai na yi da sai in yi gaba ko ba yi
kin bar zaman harko kika huce
eh to eh na gane shikenan assalamu alaikum halo bismillah bismillah to eh cewa da kenan lamba biyu aka bada idan mutum akwai ta bismillah assalamu assalamu alaikum
ana shi da wuta na'am
lafiya lahiya lau
muna da tambaya da shi da wuta ta bismillah bismillah
eh wai ka lokacin wankan janaba eh
ana gabatar da alwata
eh
sannan a yi wanka domin alwatan nan ana yi da yawan da lafi da kuma a kawo da ya kasance to na gane shikenan assalamu alaikum Ah, hello
Shekaran jiya a Isma, eh
muna sanda yana so.
iya mi ha iya surutu to ha eh ha ina jin ka eh to a- aka wadi eh to na ji assalamu alaikum la la alhamdulillah
Malam wai kamar da ake cewa mutum in ya gari aikin hajji matar shi wata wuta da dai wani guri haka ko zumun ko wata sabga sai ya dawo. Ya zo da ko kuma kawai wani
an mutum ya ta haji
Eh, na'am.
matar shi bata bata bata huta
Eh haka ko wani zumunci ko wata sabga haka bata wuta aka ce sai ta dawo. Sai na muke tambaya ya zo a cikin addini ne.
to na ji assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Ina kwanan kuma na.
lafiya lau alhamdulillah Ina fara da shi wasa ga wannan aikin da ake yi.
Allah ya amsa mana
Ina fara addu'a.
to Allah ya amsa addu'a mu
Sai an yi mama.
kan jima assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum
Wani mutum an yi sallah a zuwa an yi fi da karatu kamar kalma ɗaya biyu kuma ya tana ya asirce ya sallah shi.
to shikenan na gane shikenan shikenan eh to ina ga ai hakuri a karanta abin da aka faɗi na gani a taƙaice akwai mai magana ta bar zaman harko sai da tashi raka ta uku ne ta so ta zamana ko mai alwa a takaice abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan wanda ya bar zaman horko idan da ya zabura kahin ya mai gitse cak sai tuna wurin zama ne sai ya koma ya zamna ya yi tahiya ya kare gomi ya tashi in ya kare sallah ba sujada kabla ko ba'di tunda bai mai gitse cak ba amma bayan ya meke tsecak annabi sallallahu alaihi ya ce kai ya komo ya ci gaba da sallar shi akan ya bar zaman hurko kurin tunda ya meke ba zai dawo ba zai ci gaba da sallah in ya kare sallah gaba ɗaya kin zai ci gaba da sallah kaman ta wayar kullum a yi raka'a ta uku a yi ta hudu an ta hudu ce a kare sallah gaba ɗaya an yi tahiyya an ma'anar salatu duk komai an yi kayan a yi sallama sai a faɗi a yi sujada guda biyu wanda ake cewa ƙabalar sala wannan shine abin da ake yi in aka bar zaman harko to yakan yi wasu suka meke kuma su dawo wannan kuskure ne to amma hakan idan ya wakana abin da za ka yi za ka yi sujada ba'da salam don ka yi ƙari na zam- na tsayuwa sai ka yi sujada ba'di bayan ka salama ka kare ka salamce sai ka kawo sujada guda biyu bayan sallama amma ba haka ya kamata ka yi ba abin da ya kamata ka ci gaba da sallah in ka kare shine za ka yi kabla salam a wanda ya bar zama na harkonin sallah sai mai tambayar arwallar janaba ana iya sallah da ita da kyau ma ana sallah da arwallar wankan janaba sai mai magana magana ta yayi magana a juma'a magana a juma'a yace iya tsoron wani iya hira yake tsoron ya mashi magana kuma ili haka ne inda ka mai maganar kai ma ka shiga layin shi abinda ya tabbata na sallam ya yi magana wanda ya yi magana a ranar juma'a liman na hudu ba inda ana hudu ba ka yi magana baka da juma'a tun baka da juma'a din da ba an ce ba ka sake sallar juma'a amma dai za ka yi asarar ladan wannan don wata rana ga da obai bin ka'ab ne da abu darda sai abu darda sai ke tambayar obai wannan annabi ya karanta wata aya sosai sai ka tambaye ubai wannan aya yaushe ta sabko kuna abin da ya tambaye shi sai ubai ya kyale abu darda can daga baya dai bayan sallama sai ubai ya ce ma abu darda yau ha baka da juma'a sai hirar da kai shine rabanka baka wani lada sai hirar da kai ya bana juma'a ya ce baka aka tada dai nan wannan tattaunawa tsakaninsu ko rigima tsakaninsu aka iski manzo Allah yana raye sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah ga abin da ya kawo mu an aka maida wa manzo Allah sallama hira bayanin da aka yi tsakanin Ubay da Abu Darda sai manzo Allah ya ce sadaka Ubay Ubay ya gaskiya da ya ce Abu Darda ba shi da komai hirar da kaga da kina ta kace kai ma da kai magana gashi ga lafiya ta kace ba a magana in ana hudu ba ana asarar ladan wannan da ake samu na juma'a sai maganar cewa wani ya ce ɗan zina yana gado to kasan shi malamai kowa da irin Allah gafarta malamai amma a gaskiyar magana maganar jamhur kuma suna kan hujja da nassan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa ɗan zina ɗan zina ɗan oshi ne ko da wani ya yi kirari ɗana ne na yara da ya gado na kai gadon shi wannan magana tabbatatta nasan hadisi ya kawo akwai tawili cewa kan wasu ganin cewa ɗan zanen kan misali wanda ake ko shubha ne ko mai shi dai a takaice dai magana mahi ƙarfi ta jamhur kuma da nasan hadisi cewa ɗan zina bai gadon wanda ya cikin ko da ya kirari ko da ya da awa ɗan shi ne kurin dan uwan shi ne wannan magana akwai ta amma gaskiya magana ce wadda take tawara a wani malami Allah gafarta mishi sai maganar cewa idan mutum ya tayi haji da aka ce matar shi ba ta huta ko ina karwa da bulaguran haji da da ko ina abin iya hannun abin da mai gidan ke tsallaka in ce kake je ko ina ba za ka je ko ina ba ko ina ne maje ba haji ba amma idan ya baki dama in aka samu ta larura wance tahiyya ta darura ta dace kina iya zuwa ya baki izinin mutsalaki wannan kina iya zuwa ko hajji ce dai ko ya mace ta yi kwano ta yi da ya ta yi amma ya zamanto ya baki izinin mutsalaki wanda ya baki dama dabin da ya wakana na gida na da abin da ya dace aje wannan ba laifi ne amma idan ya ce kakki je ko ina har sai Allah ya maido ni to wannan kuma ba sai hajji ba kuma ina ne kenan ba za a huta ba kenan da abin ba haji ba ce ba a kawo magana ba addini cewa don haji ce aka taimace in huta ta kama mata huta sam da gida kuma menene wannan ba cikin shari'a yake ba aka ɗora wannan doka duk ɗaya ne ko haji ko haji ba mace ba ta huta da uzurin mijinta ke ba ta uzuri matsalaki ya ce mata in abu ya kaza ya kasance tana huta wannan tana huta gaskiya magana ba sai haji ba to sai mai maganar ya fara bayyana karatu a sallah ta azuhur sai kuma ya tuna ya ci gaba da asir cewa uwa kamar da kawari kana bayyana karatu alhali an san asali na yau da kullum karatun azuhur da al'asar a asirce ake he kamance ka bayyana kuma ka tuna ka ci gaba da asir cewa za ka ci gaba da sallah ka kare ba sujada kabili ko ba'adi. kin sallaka ta yi assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah na'am
garin kuma haka ta tashi da ta ga mace ta kasance ne ba kowace kada ta ta iya ta na kasance wasu da na zubar taron na zo ne da daren ta hata na ba ke da wasu saboda ala na ba haka za ta ya kasance suna matsayin mata ta ni da ke tafiye ne wani kuyin zaki ne ba ne ne ne cikin sa su kawai da ni abu da ke da ne niyya eh na ce mata ya amma abin da nake na ce mata ya na ce mata shi ke da wannan sai ta tsaka ta wuta ko ku ne na ce ko ban ya shi
eh da maka da maka ya san da sai ta tashi ta tattare ka ta ta wuta ta ta ya ta ta ya kawai ta ba ta ale
eh
duk ko na ce mata da ce ni ko ka ce ba ni ko ba na ce ha to da kada ni ko na ce ba na ce ta ba eh
ya tattara ta ta yi muka tura muka sai aka tura mutane suka sai suka hana ta ta zo
eh
wai na yi wannan wannan magana da na gaya mata da na hudu shi ne dai na ce
to Allah warware astaghfirullah azim. to Ah, shi dai a takaice masala yan wata lamarin armi assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Na kwa.
la halam
Ina malam da tambaya kamar masu tsawa tsaki na mata magana ne yau.
taimi
Tsawa mutum ka tsaki na mata magana.
to Okay. assalamu alaikum
wani wani kusa da
na'am ta kama na na'am
ta shi lafiya lafiya alhamdulillah
amma da ɗaya ana ina tambaya to bismillah Allah sana sana
ana ana sallar azhar
eh
da la'asar ai duka masu yi ha
sallar azhar da la'asar eh
duka kamar yanayin su take su ɗaya
to je ka dai
eh to sai ka zo na karra ana sallah
eh sai ka sai ka samu raka'a ɗaya eh na ƙarshe
eh
to ana shawar wannan raka ɗaya da ka samu in ka tashi za ka ciko saura
eh guda biyun wannan da za ka ciko dukkan masu fatiya za su fatiya da sura za ka karanta ko ka ɗaya za ka karanta ne sura dukkan ɗaya ba sura
eh
ya ne za a yi
to assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam
abu da wata malam murta da niyya yawa
muna da tambaya a da wata malam to bismillah Allah sana sana
wai wani abokin mu da ya ga yana kan wata hanya eh amin an yi tambaya da a yi arzikin ba.
eh
To, shi ne da ya fi amma da su wata abu an gaba da ya yi wuraren yarinyar su wuraren da ya haka a tsarin ko ya yi tambaya wuraren yarinyar sun hafi da su na kai shawarar gidan su.
eh
To, a kan wannan ɗan rikici wani ɗan gaba na yara ne haka a cikin wuraren ciki da masamta kawai kan babu a gidan su. Kuma har ga Allah yarinya duk kuwa kowa ya yi yarinya da ta gari.
eh shi ne wani yake neman shawara ko na ɗan wanda na biya da kuma ya kuma ya na shi da ciki ko Allah ya sa hakuri ne daga
to wannan shawara ce za a ce dai abinda ya dace da farko shi ya samu wani wanda ya san uwayen shi suna jin yawunin shi wani dattijo mai hankali ya mai bayanin halin da ake ciki wannan yarinya iya santa kuma gashi ba ta da matsala komi kuma ya samu labari matsala ce ta tsakaninsu kenan da Allah kasa shiga rayuwar shi sai kokarin su ba shi damar ya arma abin da yake so kurin ya samu dattijo wanda yake kware mai hankali cikin dangin shi ya samu ya mai bayani daga shi sai shi ya tura shi wajen uwan shi eh shi ne abin yi kuma assalamu alaikum assalamu alaikum to an wa kullum abin da ake bayani lamarin shiga lamarin armiyar ma'aurata ko masoya kurin da ra'ayi naka personal wanda naka kai shawa gaskiya matsala ce shiga rayuwar ɗa ne ko diya kurin ba wani matsala ga miji ko mata kurin ɗaya ce kun da wani ra'ayi shi kurin gaskiya akwai shiga haƙƙi na ɗiya ko mace ko namiji irin wannan lamari na uwaye da wasu ke yi ba da wani dalili ba na shari'a assalamu alaikum assalamu alaikum
Musa ba na kwanan kuma.
lafiya alhamdulillah Tashi lafiya.
alhamdulillah Muna da tambaya guda biyu.
to bismillah Allah sa na sani
Kama mutum Allah kai shi wata ƙasa ga ko wani gari haka ko ta Najeriya ne ko cikin Nijar ma haka wata yamma haka.
eh
To cikin haka dai da mutane suna zaune haka irin wannan.
eh Kuna jin mu mana?
ina jin ka Yawwa to wani bashi haka ya dan gama ku da mutane haka in canji ne ko zuwa ta dala ashirin haka dala arba'in da irin wannan na rayuwa ne haka.
eh To sai ka samu kuma baka biya wa mutum ka tashi ka bar garin ka zo ka garin. Kana eh sa za ka biya shi.
eh kuma mutumin nan baka san shi ba dai haka ne Allah ka maku to ya ne ne za ka yi da wannan bashin da shi ta na ji zai rubuta mako Mm. ha ba ji assalamu alaikum wa alaikum salam za ka wa za ka damu lafiya alhamdulillah alhamdulillah
tambaya ce gare mu yanzu to bismillah Tana sani.
wa wata irin kalma ce wanda kaman mutum an ma yi shi rasu za a rika mai kaman addu'a haka
addu'a ga ma'ihi
eh kaman mutum ma yi shi rasu ba haka ba eh to na gane
eh shine ba kaman irin kalma wanda mutum zai rika wani wanda kaman zai rika samu haka kaman zai addu'a ne haka na gane shi kenan aha to an gode assalamu alaikum wa alaikum salam la yalo ya rika ce ya rinka ce mi ta yi mi to ah, ah. to larori na ji a takaice abinda dai cikin abinda muka yi eh, wanda yake maganar matar shi ta nemi uzunin bai ba ta bai eh, tana huta ba uzunin shi ya dawo ya ce mata me yasa matuƙa tana matar shi ba ta tambaye shi uzunin huta ta ce yayi abin da yake so ganin daga wannan kalma dai akwai wata a ƙasa daga jin bayanin akwai wata a ƙasa wanda ya kamata a bincika bincika me ya kawo wannan magana kamar alama daman tana neman rabuwa da kai ne a zahirin magana don mace ba ta gaya miji haka sai in tana neman iyawa rabuwa da shi to bayanin da ya dai bayan tattaunawa kuma ƙarshen lamari dai alamar haka kin sai ta kwashe gane ta ta gidansu ta ta gidansu ya tura aka hana ta dawowa anan a takaice dai anan ba maganar saki ba saki ba kai illa abun- abin da za ka yi kunin ka je ka bincika me ya kawo matsalar da ta yi haka don dukkan alamu a yadda ta hudi da yadda ta aikata ba ta son zama a wannan gidan gaskiyar magana cewa cewa miji ka yi abin da kake so bayan ta mai laihi kuma daga wannan ta kwashe gata ta gida kai kan ka san da cewa ba ta son zama a raman wannan tabbas abin da ya rage kurin gare ka ka bincika ka sa me ya kawo matsalar ba ta samu zama a wani gidan inda hanyar gyara a gyara an ba hanyar gyara kuma a dangana shine kurin abin da kuma wannan wata Allah baka mota kurin sai mai maganar cewa tsoki ga miji yan wa tsoki dun bahaushe ne musamman sauran kabilu da an tsoki iya cikin bakan magana ce don wani gwani maka mai magana wani zahiri da ka ci game tsoki tsoki akwai magana akwai kamar zagi magana ce dan baka a tsarin na Hausa kenan kuma an san mace mafi girman haƙƙi a kanta shi ne mijinta to wanda kuma gashi nasin ƙura ya kata da uwaye Allah ka kalmar ta lokacin nan uffin ka gama uwa uffin ma me kalmar uffin an ce ina ka wata kalmar kalma wadda ta kai ga haka ba Allah yana gama uwaye a takaice dai irin wannan gaskiya akwai laihi ko akwai ramci ma fasikanci laihi ne babba yin hakan ga miji inda matsala ta hudi amma kalmar tsoki to iya shibga abu da yawa daga a zahiri dai iya zama tsayin kamar zaman zargi ne gaskiya a mu a al'adar nan mutum ya tsoki kamar zaman nau'i ne na bakan magana zama ce gaskiya magana bai dace bai halitta inda matsala ta hudi mishi kurin ta hudi a gyara sai mai maganar masabuki sallar azhar ko al'asar ya zo ya samu raka'a ɗaya ta ƙarshe magana ciko ta ne ko ɗan uwa wannan mas'ala ce wanda malamai malamai magabata sun samu saɓani kanta abin da ya shahara a nan a fiƙin malikiya suna kan a yi bina'il wajen aiki a yi bina'i wajen ƙaul a yi ramuwa me suke ce a malakawa idan mutum ya samu sallar azhar ko al'asar raka'a ɗaya ta ƙarshe sai su ce zai ramu abin da ya huce shi shine zai kawo fatiha da sura a bayyane misali in asarce zai kawo fatiha da sura in ya tashi sai ya gama ta da raka'a ta biyu ya tahiyya ya tashi kuma ya kawo fatiha da sura a raka'a ta uku in ya kare komi ya tashi sai ya kawo raka'a ta fatiha kadai a ƙarshe misali dake masa wurin bayyana misali sallar isha duk abu ɗaya ne sallar isha ka samu raka'a ɗaya sai ka kawo fatiha da sura a bayyane ka zamana ka ta yayin da yake zama ta malkiya dai ana ita ta shahara ka ka fatiha da sura ka ta iya fatiha da sura a bayyane ka ta iya ka tashi kuma ka ka fatiha da sura a bayyane raka ta uku baka zama ka tashi ya ka fatiha kadai a sarce wannan abin da yake mana ta malkiya amma masabatar jamhur kuma magana ce mahi kari ita ce fatawa da a samu cikin sahabbai irin su umar bin khattab irin su abdullahi bin umar dai wasu cikin sahabbai fatawar da suke wuce kuma mahi karhi kamar da Imam Nawawi ya kawo cikin mulumun na cikin shi naga na Imam Nawawi ya kama gane kenan abin da yake mahi karhi abin da ya kamata kai kullum hanya mai sauki gano matsalar da abin da ka samu da lima za ka ɗauka shi ne farkon sallaka abin ya sauki raka da ka samu za ka kaddara ka samu raka ta farko me yake raka ta biyu sallah zuhur ka fatiha da sura ko ka zama ka tahiyya ko me yake raka biyu ta ƙarshe fatiha kaɗai shikenan sample wani matsala komi isha ce ka samu raka ɗaya me yake raka ta biyu fatiha da sura bane a zama tahiyya ta shi me yake raka biyu ta ƙarshe fatiha kaɗai magariba ka samu raka ɗaya me yake raka ta biyu fatiha da sura ka zama ka tahiyya ka tashi ka ka fatiha kaɗai haka za ka yi kusan bayan zama sample abin sauki cikin abun da abin ka samu da liman ya kaddara shine sallaka ta farko wanda ka maka magana ai can ka bar sura baka da aka yi sura a wannan bin liman ya ga maka sai ka tambayi mutum mai ma'ana magana idan ka zo liman a raka'a tawakkan ta ka zo liman ya fata da sura kai ka samu rukuyi baka wannan raka'a ka samu fata ka samu sura wace ka ka fata gaba a takaice bin liman ya canza maka sallah ka ka wannan abin akan ka wannan tace mazhaba ta jamhur kuma haka Umar bin Khattab Abdullah bin Umar kenan a cikin abin akwai sahabbai ita ce hanya mafi ƙarfin gaskiya magana ka yi aiki da abin da ka samu shine farkon sallarka ya yi sauƙi gaskiya sai ka ta wata ƙasa ka ci bashi na wani kuma yanzu ka dawo gida to hanya da ka nemi abokan zaman ka na can na bale a yanzu ba a rasa adres ɗin abokan zaman ka a can ko inda kake inda dama ka nemi adres ɗin mutanen wannan ko wani a cikin can ka aika mai kuɗin mutane ya ba su kansu idan ka buga ba babu dama kuma in babu damar komawa ƙasar to wannan kana iya sadaka ga mai shi ba ta Allah kai mishi amma in dai akwai dama komawa amana ce ka dauka dan uwa in dai akwai dama kuma na kasar yanda ka je neman kuɗi ka samu ka tayi kuma yanzu ga amana ta mutane a hannunka balle abu mai yawa ne to sai ka shiga mota ka kai musu ka ko haƙƙin shi ne mai lafiya an kuma abu ya ƙaryan ka baiwa ka koma wannan kuma kai sadaka Allah kai musu sai addu'a ga uwaye yan uwa addu'a ga uwaye nasin qur'ani ya kawo haka sunna babban abu rabbi gafirli wal walidayya nasin qur'ani ka ku Allah kai gafara ga uwaye na guda biyu ana misali babanka ne alama gafirli abi babanka ce alama gafirli ummi amma guda biyun duka alama gafirli walidayya alama gafirli lahuma warhamhuma ka musu duka wannan kace wai sai sun mutu ba yan uwa mutane suna daukan addu'a ga uwaye wai sun mutu a daren su kamsa addu'a Allah magafir li walidai Allah gafarta mu uwaye na gaba ɗaya guda biyu kuma wannan ita ce nasin sunna kawo annabi ke ba labari za bawa za a daga mai wata daraja a gidan aljanna a lokacin mutuwar shi bashi wani daraja shi kashin sai mamakin darajar da ya samu zai tambaya anna li hada ya rab ya ubangiji daga ina na samu wannan daraja za ba shi labari bistighfari waladika lak dalilin neman gafara da ɗanka yake maka kaga wannan shine abin da yake amfani ga mamaci Allah daga ma ma'aikinka daraja a gidan aljanna kaga da kuma kada ko biyi alama ka filli abi alama ka filli ummi alama ka filli walidaya alama ka filli umma warhamuma ka ka huta sai ka je ba ka tattara ko ka ba malamai an yi abin da ya saba shari'a ma wajen wajen abin kai da kanka kai kanka za ka yi ne kai kai da kanka kai ne kai tsaye aka gama aikin ka da uwayenka ba wani malami da ba mun zai maka kai su suka aihuwa kuma kai suke ji bayan su kuma kai ne abin za su samu abin da kamsa na aiki bayan su kai tsaye Allah saka amince da ma'aihuwa na'am assalamu alaikum na'am lafiya da alhamdulillah to bismillah Allah sa na sani
Allah wani ne muke kasuwanci da shi a can Najeriya eh
to kuma ina bin shi bashi in na tambaye shi ba a bani amma in ya zo saya kuma a cikin abin da nake saya mishi ina rakewa ina dan tsaya kuɗi na
eh to ya kamar ya yake shi ma na wannan to yaka shirara ka insha Allah to shi kenan eh assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Ina kwanan ku.
la la
Ina Allah tambaya ne ina so addu'a yayi damuwa da muke ciki.
eh na'am shi ke naji yadda kama na adiyo assalamu alaikum assalamu alaikum to eh muna assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah bismillah
Malam tambaya ce, to bismillah
wani ne tun bara, eh
ya bar matar shi sai ta yi aiki, eh haka noma tun na bara arewa.
eh To har yanzu bai duba.
eh
Malam ya dace a kashe auren nan.
to matar ta yi magana ko kuwa ne
A'a, ubanta ya ce kawai a kashe auren.
ya ce mi
Ubanta ya ce a kashe.
to shi ke na kawai kama a lokaci alhamdulillah a takaice mu karanta abinda kan lokacin na muka yi mai magana cewa miji idan ta mai laihi ya ce ya rasa yadda zai da ita tsirwa ba a san ba laihin da kike mishi shine matsalar ba a san ba laihin da kike mishi wanda za mu iya hukumci kan abin abu ɗaya ne kurin in ke kin san kina laihin kike gwarin wasa abin da ka san bai so in kuma abin kina ga iya mutum ne mai zayi ko abin kuma iya damun ki har yi faɗin haka nan ki roƙe shi da Allah ya hasa miki wannan kalmar mace miji tattauna yake in mina maka gaya ma abin da baka so in hasa yi maimakon irin wannan zama na haka nan domin idan mace da miji aka ce ba ya yi majuna bin yayi ba yan wa to da Allah da wuya ku- ba mu tsira da wahala wani tsira in dai tsakanin zamantakewa da mace da miji za- kowa zai ce haƙƙin shi Allah ya rama mishi to ina ga akwai matsala fa idan ma'aurata za a ce kowa san fursan ya ce he gaban Allah to Allah akwai matsala kowa ko da ya zai tsira lahiya gaskiya eh mai magana bashi yake bin wani ya ƙi biyan shi ya yayi to wannan bashi an yi ciniki sai ya hudda to shi diyan da aka yi na mutum irin haƙinka ne mutum ya ƙi ba ka kauda ta wannan hanya ba a cewa ka ci haram to da mutum malamai suna ga cewa huddawa iya da kana da haƙƙi ka hudda kayanka illa kai kuma ka huddan ka gaya ma duk wani naka ne dan ka je ka san akwai mutuwa iyawa ka mutu shi wannan mutumin ya kawo bashin ya kama iyalan ka akwai matsala ka ci kuɗi biyu kenan in har kai hakan to dole ka gama duk wani naka na kusa ko da mutuwa ta zo bashi na wajen wani na hudda ko yanzu ka ce kun bana bin shi shikenan ko bana bin shi amma cewa kai hakan kuma iyawa ka mutu a kawo kaga shine hadarin abu dan mutuwa tana wuyan kowa ita ce ba tunawa ko ba san tana ta ita kuma tana wuyan kowa yanzu ko gobe ta lokaci kuma sai magana mai maganar yayi damuwa to daga cikin dai abin da yake yayi damuwa yawan ambatan Allah kuma da yawan karanta wani addu'a ta bawan Allah Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yawan tayinta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma da ambatan Allah idan mutum yawan in yayi kan ta ma da yawa kuma ya daga hannu ya gaya ma Allah Allah ya yi abin da ya same shi na matsala kuma da kullum ana son kayan addu'a a wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan salati gare shi in so kuma a hudu bukata a wajen Allah Allah yayi damuwa da ake ciki sai magana ya bar mata tun bara abinda ake a zamanin yanzu akwai waya akwai labari za a aika mutum wani ko ka dawo ko wani mata zama ya ishe ta haka ake amma shi na shawara ga uban kahin ka yi haka ka bincike yarinya don su duk akan samu wata mace na san mijinta ko da shekara zai ba tana son gwamnan mijinta ya dawo ko yaushe za ta yaƙuri kaka je kai ka kashe armi kuma ita kuma tana son mijinta kaga akwai matsala irin wani abin kahin ka yi ka bin sa mata su bincike ta yaya zaman ta haka ya ishe ta tana jiran mijinta ko kuwa a kashe armi kahin kashe arman don ka aje a yi gaskiya a yi matsala da kakashi da na samu hakanan a kashe alamun kuma ta wanda bata san kohe shi assalamu alaikum na'am lafiya alhamdulillah kamar yadda ka ba wannan malamin shawara gaskiya da matan nan da ruwa ma sanar da ba sa kan wasu Allah ya sauran sauran a gare shi ha
duk wanda kamar yadda ka ba malamin nan shawara wanne matan nan tashi eh da uwayen matan duk ba sa kaunar shi ne ya gani
matsala ce to Allah warware na'am eh shi dai tambaya ce mutum ya kamata assalamu alaikum na'am
Ina kwanan ku.
lafiya lau Lafiya.
alhamdulillah
Ya kokari.
alhamdulillah
Malam muna da tambaya.
to bismillah da sana sana Aha, masha Allah. Ana iya yin sallah kamar bar riga malam. An fito daga wanka, an yi arwala ga an ɗar mazani haka a sa shi yafi.
eh to naji assalamu alaikum assalamu alaikum na'am sallah bismillah assalamu alaikum na'am
Yara muna da sallah.
to bismillah
Yana ga talata ta zuwa sallama biyu ce ko guda biyu ce ake yi.
sallama guda ce in haka bai dai bai bata ta akwai masu ganin ayi biyu inda dare ne amma fahimta ce duka da aka yi sallah bata bace na samu raka hudu assalamu alaikum
wa alaikum salam na rahmatullah la la ina da tambaya zuwa ɗaya zuwa biyu to wai kuma mutum yanzu ya taddo ana sallah eh kuma mutane sun rabu da biyu haka sama
sun yi sun rabu da biyu haka wasu sun yi bangaren dama wasu sun yi bangaren hagu to
to kamar wannan ya kamata
kun ya shiga wanda wanda ya kusa da liman kuna
to eh to kuma kamar misalin zakar dubobi
eh duk da sa ba ba mutane
to na gani shikenan a takaice mai magana sallah ba riga yalwa abinda yake da matsala ana so sallah da suturar da ba ta siffanta al'aura idan kika yi ba riga al'aurar za ta bayyana wani gabanki ko bayanki akwai ba zai bayyana jikinki shi sa abin da ya sutura a sa riga kuma a sa hijabin a sama shine shi zama sutura gare ki gaskiyar magana mai magana zakatar dabbobi dabbobi misali raƙumi ba a ba da zakka sai ya kai raƙumi biyar kuma za a bada a karamar dabba har ya zuwa raƙumi 25 daga nan tsallaka ne kuma za a shiga cikin raƙumma shi kuma shanu daga 30 ne sai sun kai 30 ake fara zakka sai kanan dabbobi da abokai da tamakai da raguna da ɗaya ne su kuma sai sun kai 40 wannan shine abin da yake zakka ta wannan dabbobi assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
Masha Allah yana da tambaya.
to bismillah Allah sana sani
Ta farko kamar wanka da ake na juma'a shi kuma.
eh Ana alwallar shi ana iya yin sallah da ita na juma'a wannan ta farko ke.
eh
Na biyu kuma kamar a kun ce in kamar musamman wannan mai wanda ake tifa shi ya iya ban komawa to sai ya yi sadaka.
eh To kamar in mutumin kamar ba musulmi ba ne haka nan ma ya yi. To masha Allah.
eh
To masha Allah.
to assalamu alaikum
Allah ta lalata wa bismillah
an tashi.
assalamu alaikum
Awa da fitara.
na'am
An raba wani ne yake tambaya wai.
na'am
Wani da wani ya ce wai kamar uwa yana iya sakin matan zan shi ko kuma ganin na iya sakin ma ba.
to shikenan a takaice dai mai maganar eh, wankan juma'a ana iya yin aro- sallah da shi tabbas amma abin da ya yi kayan kwara wankan ka yi siffa arwalla kuma ka yi wankan ya yi zama huta ga shuba ya ka yi siffa arwalla an kai alwakon ka yi wankan jarama insha Allah zai ɗauke maka kuma saki ba mai saka maka matar ka kai kowa ko kane ba mai saki matar wani sakin kai ka arma kai kake saki wani al'ada ce wa sake ko hewa sake ko kallon sake matawa wani al'ada ce ba musulunci bane ba ba mu saka maka matarka he kai in ka saki ko ko shari'a ko ni illa an bincika a raba amma wani bai saka maka matarka haka kuran dan iyawanka ko naka gaskiya ba a yi wani al'ada ce kuno gaskiya wannan ga ana samun lokaci yayi kenan lokacin namu ya kai hakuri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh